Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai saurare. Abul Fuswat Production Kaduna gabatar maka da karatun fasirar littafin Jawahirul Rasail. Littafin Maulanmu Sheikh Ibrahim Iyas radiyallahu ta'ala anhu. Wanda Maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna yake gabatarwa. Don neman ƙarin bayani ana iya samun mu a shagonmu da ke W60. dutsen ma bai mata zuwa cikin wada sinima kaduna ko kuma a cikin mu a nan waya kamar haka sufuri takwas biyu uku biyu takwas takwas biyu ɗaya tara takwas ko kuma sufuri takwas sufuri tara bakwai ɗaya biyar tara hudu tara biyu ai sauraro lafiya.
بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وما توفيقي إلا بالله القائل وما بكم من نعمة فمن الله والقائل إن الفضل بيد الله والقائل وما النصر إلا من عند الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله المنزل عليه محمد رسول الله والمنزل عليه ولا يعزوك قولهم إن العزة لله والمنزل عليه فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله وعلى آله وأصحابه الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيل الله وآمنوا ثم جاهدوا وكانوا بعدما صلوا وزكوا وهجوا وقالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ولم يزالوا يجاهدون بأموالهم وأنفسهم ويغضون أصواتهم عند رسول الله رضي الله تبارك وتعالى عن شيخنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله سيدنا مولانا أحمد بن محمد المطاوي التجاني الحسني خاتم أولياء الله وعن خليفته وصاحب فيدته الذي هو شأن من شؤون الله سيدنا مولانا وسيلتنا إلى ربنا برهام عبد الله وعن جميع خلفائه ونواده ورسل أسراره الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله وعطلوا وبينوا ونفعوا وحابوا وهادوا وزاوروا وحاذلوا وقالوا الحمد لله وبعد فهذا تبع أم شيهم فكم أن زاوية الشيخ محمد رضوان الله يحفظه الله وقاو أظنوا نتابا غري شيء مالم يوسف أظنوا شيء مالم جنبو شيء مالم عبد الرحمن شيء مالم محمد الأهلاوي خليفة شيء مالم إياس dukkan malamai da shehunnai da yan uwana muridai almajiran shehu Sufyan radiyallahu ta'ala anhu karkashin jagoranci shekul Islam wa murshidul anam alhaji Ibrahim Sheikh Alhaji Abdullahi Tijani sallallahu sirran wa radiyallahu ta'ala anhu ina gaishe ku kullum bi idinihi wa ainihi ina cewa da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kar mu manta dai muna nan cikin wasiƙa ta uku daga littafi mai suna jawahir rasail alhawi babu ulumi wa suratul wasail wanda maulana shekh ahmad ali abul fati ya tara daga wasiqun maulan shi ibrahim wasiqar da ake kiranta risalatul munqashim wata a maulan shi ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yana yin nuni da wannan wasiƙa zuwa faɗin Allah وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد هو من كرنتو وثيقة كفر كنت حرمك بإن شيء الشيء وما قلت من أنه مريدي وعاون كما يتحسي فدي دباكين كبرا ونبني يتينا ساكت شيء الماجل منا ونمتشيني ko ƙwarya ce ko kuma ƙoƙo ne mumtadi min asrarin hadrat salasati yake fa na'am almajiri na kun ce ya fita da asiraran hadarori guda uku ruhiyya muhammadiyya ahmadiyya to in dai haka abin yake in ji shin yace walakin aina muridi min kudu wane ne almajirin nawa a cikin wanda aka daga shi za a je a fita da cikin hadara uku wane ne sai ce to fa huwa awal min al-kibrit al-amr in kana al-amru fa fa kun kana al-amru kama wasabtu shi almajiri na ya fi jazzai da ya samu ya fi kwannikiya ya fi karan kalgo ya fi kaushin gora ya fi ruwan bagaja ya samu a wurin ku in dai haka abu ne yake waɗannan abubuwa da aka zana su ne abubuwan da zaka ta jin labarin su amma har ka mutu ba za ka gan su ba to ma'anan abin da shi gurbi tun da kai hankali ba har ka mutu ba za ka ga almajiri na ba idan hayaniya ne kawai shi ne fahu a awazu min al-kibri bi kamar almajiri na ya fi dabbai ba ya kawo to shi ne a yau shi wa rasulullah ne cewa
bismillahir rahmanir rahim
بسم الله الرحمن الرحيم
ويوشك
shi rabi Allah ne ce ka san ya rabi ko kuma ka ce ya kusa kiris wani shiku ya kusa kiris
أن أرفع الإذن عن كل مقدم
an arfa izina wato in kauce izini cikin kalkinin wurdi na lazimi da ikhtiyari a tsar karshe
يقتحم بهدرته المحرمات an kulle muƙaddamin da hannun duk wani muƙaddami yi kuta hamu wanda ake kutawa al-muharramat abubuwan da aka haramta kamar zina kamar shan giya kamar kwashe kamar cin sallah da cin wazifa da sauran amalul birri da awar an yi wasuli zuwa ga Allah shi ne su ya kusa kiris da fata izini na a hannunsa in ya ba da ɗari ba ta bayu ba in ya ba da wurin yari kamar saidi ko hizbul bari ko saurul a'la ko ko ko salatul gaibiya ko ya kuta tana kaji da tarihi da sayyidul khalaiq duk abin da ya bar daga cikin manyan manyan asraru na dariqa ko nisahul bushaniya to in ya bayar ma bata bayi ba in ya ba da azkaru ba za a yi usuli ba sai dai a lalace ne na kwace izini na daga hannunsa
ولم يقم بما وجب عليه domin lokuta mu fi hadaratu al-muharramat wato wanda ake kusa muharramatu a gaban sa yana gani bai hana ba shine ma'anar fi hadaratu ana yin barna amma yana gani bai hana ba walan yakum bai tsaya ba duma wajaba alayhi da abin da aka wajabta na sharqan muqaddami min al-amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar bai tsaya yana yin kurni da kyakkyawan aiki ba kuma sai yin hani daga barin mummunan aiki sai tunatarwa ba wa abi ba na biya biyu da ta hadiya ko saboda ma wajaba alaihi shine takfiri da nasiha wa abi irshadi da al'amr bil ma'ruf da annahi anil munkar to in baya yin wannan dole almajiri zai sa daga zawiya sai je wani wuri ya koyo ya taku ya lalace saboda haka sharaɗinsa karye umarni da wani aiki shi ya fara karye hanyar gabarin wani abu shi ya fara karye kala sai halitta shi yawa su halaka sun ya faɗi shi shehur jalla na anurin yana cewa fala shay asarru bil amma min zallati al akajir babu abin da yake sa ammawa su fasa baki su ce karye wuya kamar kusuran manya dan ba faɗe kuskure mutum shi ne za su faɗi a bayan shi in za su ɗauka annabi ne ma'asumi ne ta abin da daidai ne shi yasa shi wuce to dole ne ya dawo ya tsaya da abin da aka wajabta wato a haƙƙinsa in ba haka ba za mu kwace izini a hannunsa
فإن عجز يهاجر إلى الله ورسوله وإلينا فإن عجز إذن يكاس أيكة ونن أبوه دمك أمتا يهاجر إلى الله ورسوله yi kaura ita tafi zuwa ga Allah da ma'aikin Allah wa ilaina kuma ya taho wurin mu ne ubangiji ya faɗi wallazina tabawwa'u dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wato hijira kamar yadda bayan Allah suka faɗi al hijratu hijratani hijratu sughra wa hijratu kubra hijira hijira kala biyu ce akwai kankanuwar hijira akwai babban hijira sugura kankanuwa intikalul alsani min arzil kubri ila arzil imani kankanuwar ita ce mutum ya tirata daga kada kafirci tafi kadar imani kamar tafiyar annabi daga makka zuwa madina wal kubra amma babban hijira intikalul nufuz min min ila min من ودن وجوده وهواه إلى موطن معرفة ربه ومولاه Kafar hijira shi ne zuciya ta yi intikali ta jirata daga ainihin garin son zuciya da kwaɗin abin duniya zuwa garin sanin Allah da biyayya ga majibincin lamarin bayi ubangiji yana faɗi wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi murakaman kathiran wa sa'a wa man yakhruj min baytihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudriku al-maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah so
wallahi ma auka sayra ulaika
shi ya ce fa wallahi na san ba sai na rantse muku ba amma zan rantse kan kusan lamarin ba ne wallahi na rantse da Allah ma auqafa sayra ulaika ba wani abu bane da ya tsaye da tafiyar waɗannan muqaddamai allazina yuqtahamu bi haratihim almuharramat wadanda ake kusawa haramun a halararsu ana ba
hatta raja'u ila ta'annus bila hawadisi illa illa tula ahdihim bina
wato ba wani abu bane ya janyo tafiyar su ta tsaya hatta raja'u anillahi tabaraka wa ta'ala har sai da suka dawo ga barin Allah madaukakin sarki suka koma ila ta'annufi zuwa ga ainihin natsuwar zuciya da gushewar kewa da hawaiki da samun sababbin abubuwa wanda ke wani Allah wato sun dawo zuwa ga kewa da kayayyakin duniya sai ka ga mutum ya samu mota ka ga ya natsu ka ce Allah ya samu zuciyarsa ta nasu har ya zama ma bai fice ba ka da ni ya samu kuɗi sai ka ga ya natsu zuciyarsa ta natsu sosai ka ce ya sadu ne da Allah ko kuma ya ga manzon Allah to wannan shine at-ta'annus fil hawadith hawadith abubuwan duniya gida ne mota ne kushi ne mace ne duk abin da ake kira wato wani Allah shine hawadith to wannan shine ya sanyo tafiyar su ta tsaya har ma ta kai suna ganin kamar duniya shine samun Allah saboda mai sun suna shakka har ta kai sun same shi ne ma wannan duniyar ita ce Allah kawai wanda bai same ta bai samu Allah ba wanda ya same ta ya samu Allah to shi ya ce ba wani abu ne shi musu wannan illa tura ahadin bina shi kadai da suka yi ba su da alaka da mu ba su ziyarar mu ba su karanta littafin mu shi ya janyo shi ɗaukar wani Allah shi ne Allah, Allah ko ba Allah ba ne. Wannan shi ne matsala.
ومن هدر معنا في كثير من الأوقات
ومن هدر معنا duk wanda yake halarto ma'iyyar mu daga cikin mukaddamai da muridai fi kasirin min al-awqati a cikin mafi yawancin lokutansa yana halarto mu da zuciyarsa da hankalinsa da ruhinsa da sirrinsa
yan saba ma shahawa
to tolan zane ya manta da ɗanɗanon sha'awa allati zuyyina linnasi min an-nisa'i wal banina wal qanatir al muqandarati min az-zahabi wal fiddati wal khayl musawwamati wal anhami wal harfi wa ghayr dhalik mimma yaqul qalb an ash-shahawat aw an ash-shuhud mimma yaqul qalb an ash-shuhud aw yufassiruhu an as-sayr ila al-majlis al-ma'budi sa'iran ma kana أشيارا أو أنوارا أو كلوما أو أهوالا وكل من وقف مع حلاوة شيء من هذا ولم يبدي تلارات الشهود والإيام فهي في هذه شهوته to shi wa rasulullah da yace shi mutumin da yake halarta mu yana yawan ziyarar mu ba wai sai mutum ya tashi ya tafi kaula da jikinsa ba a zuciyarka kullum tana kaula kamar yadda shi wa sallallahu alaihi wasallam sunan harshe na ma zikru muhammad ba wai ne wannan annabi ne a in ka tambaye ni me sunan harshen ka zance sunan sa zikru muhammad idan ka tambaye dan faida na kace me sunan zuciyar ka zai ce madinatul shadid masalul qulubul farid idan wa ya tashi ya tilkaula a sunan zuciyar ka ne ma madinatul shadid masalul qulubul farid sabuwar madina mazaunin makashi to in har ya zama zuciyar da'iman tana halarto shehu hankalin yana halarto shehu ruhin yana halarto shehu sirrin yana halarto shehu sannan da'iman littafin shehu ne a hannunsa baya kwanciya sai ya duba to yansa amal shahwat zai manta da jin daɗin tuwo ko nama ko shinkafa ko madara ko zuma ko mata ko mota ko katifa mai laushi ko kuɗi duk zai manta da su sai Allah kawai duk abin da zai gani cikin duniya zai tana ta shi Allah ne duk mutumin Allah in ya kai ya sadu da Allah ɗin in ka ga wani abu na duniya a hannunka to abin yana tuna mai Allah ne abin yana tuna mai Allah ne abin baya gaban ka kwata kwata to shi ne shehu radiyallahu anhu yace duk wanda ya zama yana halarto yana halarto ma'iyyar mu tare da shi a cikin mukaddaman da mulki a cikin mafi yawancin lokutan sa to zai manta da ainihin dandanon sha'awa na wato kuɗi ne ko tsoron layi ko haske ko ilimi ko hali don su ma su wani Allah ne. Ilimi wani Allah ne, karama wani Allah ne, kai karashi ma wani Allah ne. Matsani wani Allah ne, a ce ma wani wali ko wani kulli ko wani kausi, ba Allah bane. shi yasa ake neman Allah a bar makami tun makamin mutum wata rana zaka dace ya mutu to na makamin kuma sai dai samu amma an ka nemi Allah Allahu hayyul la ya mutu tun makamin da ka nema makamin zai kare har Allah to nemi Allah ka bar makamin kawai
فإن هنا شبانا فرارا
shehu radiyallahu anhu bari in buga muku misali dan ku san abin namu ba wasa bane a inda huna domin a nan wurin mu Madina da Kaulak da Kofi da ɗaya ba da Kiri da ɗaya ba da Kiri akwai shubbanan yani fitiyanan sigaran masu ƙanƙanin shekaru wanda ke shekaru da ke fice talatin ba zuwa bakin arba'in.
قد نسوا قام الشهوات Hakika sun manta ɗanɗanon sha'awa min kimalin nisa'i ta ɓangaren mata. Wakar ƙila hakika an ce, ما أيس الشيطان من إنسان قد إلا أتاه من كل خير شيطان بتأجي مسلم أما يا جراش يا جراش يا كذا كما شي كل ما تكون كرم ماتا وأما تلامذتي فكان نسوا أما الشهوات أما الماجرين أجيبا ثم تتنتني شعوا
حتى إن منهم من ينسى زوجته ولا
حتى إن منهم حتى كيدا كشكوتو manyan sa zaujata wanda yake mantawa da matarsa
fala ya atiha illa bil izni wal ikra wala ya tiya baya zuwa mata illa bil izni sai da izinin mu wal ikrahi da kuma tilasti ko mun yi izinin ma ba zai je ba sai mun taga tarki shine al ikra kwanan kano a masallaci kamurin matar mun yi haka sannan zai tashi sannan ya tafi zuwa gidansa bayan mun taga karbin bayan mun taga karbin mu domin sai mun gaya masa alam ta alam anna kullu shawatin ta'jibu al-qalba an Allah tabaraka wa ta'ala illa shawatul jima'i sai mun gaya masa kai dan cewa duk sha'awar duniya tana busar da zuciya ba sai kasar ta sha makance ta barin Allah sai dai sha'awa sai ta ce bata makance ta zuciya sai kasar ta shine sha'awar saduwa da iyali وإنها تنور القلب وتوصلها إلى حضرة الله الشعوة الدنيا شعور sha'awar kayan duniya baki ɗaya suna busar da zuciya su hajjabi ta gabanin Allah amma sha'awar zama da mace yana haskaka zuciya wani hada la tara insanan kamilan kuyun nur illa ragibin sinka saboda haka ba za ka zama cikakke ba mai karbin haske sai ka daina kwaɗayi cikin aure alhali wa hum salimu min rizqi shahawat wa mutaba'at al-hawa walakin li hadha sirri sun kubuta daga ainihin dabaibayin sha'awa da bibiyar san zuciya ce saboda wani irin asiri boyayye wannan asirin boyayye shi ya janyo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa hukuba ilayya min dunyakum salat an-nisa'u wa tibu qurratu ayni fi salat to shine shi yake sai mun kada tarbi mun masa nasiha mun masa izini sannan ya tafi gurin matarsa
hakaza talamizati wal ghayrula haka za talamizati to haka nan ba almajirai na mazan su da matan su haka suke a wani wuri yana cewa kamar yadda ya ce fa inna huna shubbanin sigaran kanna su kama shawat a wani wuri kuma sai ce fa inna huna nisa'an min al'ajim la ya'lamna shay'an wa yarawna al-fiska da'iman yamurru alayhin al-kuffar لا أرى منهن من تتهتك ولا من تتحرك وهن سبقن كن لهذا الأمر حتى الإماء التجار هنا كلهن فانيات وما هذا ما نرى منها حركة إلا حتى الإماء التجار هنا كلهن فانيات وما هذا ما نرى منها حركة أتل- a wala ta haddukun ya ce kamar yadda na gaya muku a nan wurin mu daulat da kofi da kaifatakin da kaifatai bisin akwai ƙananan yara matasa waɗanda ba su shekara talatin zuwa bakin arba'in ba saboda zama da mu sun manta dandanan sha'awa to sai ya ce kuma a nan wurin mu kuma akwai mata su ma akwai mata daga baƙaƙen mata wannan wuce yana jira larabawa ne sai dai mamun mishiri shi ya rubuta ta amma ba su yawa a hannun mutane ba sai ya ce mu kuma a nan wurin mu akwai mata matan nan baƙaƙe ne ba larabawa ba ne ba su ba iya karatu ba balle a ce su karanta ne a littafi amma suna ganin cewa fasikanci a koda yaushe ba su kabarai ba mu yi kuma ni ban taba gani ba daga cikin su waɗanda suke keta shari'a ko suke motsi akan abin da suka ba umarnin Allah sai har bayi baƙaƙe yara a wurin mu anan sun yi tarbiyya ba sa su ba wa shari'a dukkan su sun yi fana'i sun kare cikin zatin Allah amma duk da haka ba sa yin wani motsi ko su da arziki wanda zai keta shari'a فالشيخ التجاني رضي الله تعالى عنه مجذوب ثاني شيخ كيف gaya muku. shehu tijjani kansa majzubi ne tsararre ya kare shi ma kuma ma da shi ake yin koyi amma kama haza tare da haka wa salikun fi salati wa siyam shi saliki ne cikin sallah saliki ne cikin azumi haka zalika kummaru tariqati min qablikum haka nan suka ku a cikin tariqa kafin ku kowa ya san shehu jibril masaliki ne cikin sallah da azumi shehu a cikin saliki ne cikin sallah da azumi shehu salika fan saliki ne cikin sallah da azumi shehu mai hula saliki ne cikin sallah da azumi shehu adamu azari saliki ne cikin sallah da azumi shehu motsi ko jilani saliki ne cikin sallah da azumi shehu abdulkadir zari saliki ne cikin sallah da azumi shehu yahuza zari saliki ne cikin sallah da azumi shehu abubakar shota saliki ne cikin sallah da azumi ashek ahmad ali abul futuhat wal fakat saliki ne cikin sallah da azumi sannan ashek ali da harazim saliki ne cikin sallah da azumi a shek malam uba sufiyanu saliki ne cikin sallah da azumi a shek tahir usman bauchi saliki ne cikin sallah da azumi haka nan sa'iru ummalul arifin billah al-khulafa wal muqaddamin wa wa sa'iru ashab shaykh dukkan su salikai ne a cikin sallah da azumi ba wanda za a ce yau ya kai wani makaranta a sallah to kai a ina ka samu kamar sallah mun kaya muku wannan hanya ce wadda ko kana kwana a ka'a a gidan mata kake kwana to ya za ka so ka amma hanya ce da Allah ne kawai ta fa'in wannan hanyar da muke kai da Allah ta wanda zai iya kare ka ba wani wurji da za ta dan mutane a cikin su akwai aljani a cikin su akwai maye a cikin su akwai boka akwai mai kumboto sannan akwai matsafi akwai wanda yake yana da kundaye da ya kada daga iyayensa in ya jebe ka sai ka jebu ba abin da zai kare ka sai shi Allahu abin da zai taimake shi shine kan Allah tsantsa kawai amma mutum ya ce shi kenan kuma ya yi tarbiyya bari ya je aikata kaza ya aikata kaza dan waɗannan mutanen sun taso ba Allah zai bar amma idan Allah kake bi sun duniya sun ji ka sai ka cike ka sai ka sai dai ka magana magana ko Allah ma ba a jika wai annabi mun ya cewa Allah ya ubangiji sharri ya mun yawa ka tare cikin mutane sai Allah ya ce abin da ban hana ai mun ba ba zan hana ai maka ba sai har yanzu cewa ake ina da mata sai wai ina da ɗa wasu ma cewa suke wani mu uku ne wasu ce wani maroci ne na tara duka na ciki na gida su kace to kai hakuri tun da ni ban hana ai mun ba kai ba ba zan hana ai maka ba sai bi mu kawai sai mu haɗe to shi ne shehu radiyallahu anhu ce haka za ta lani gaji to wani inda da wuce gani haka nan almajirai na suke mazansu da matansu baki ɗayansu haka suke wala gairu la wanda kai shi ba haka ba wanda bai kusanci wannan ba la ba almajiri ba ne ba almajiri na bane ai sai minni wala ana minhu ana tare da shi ba tare da ni fala budda min ar-ruju'i ila Allah so ce fala budda babu makawa min ar-ruju'i daga komawa ila Allah zuwa ga Allah da tawwace da tuba hanya ce wannan fa wanda yake shedan ya zara kibiya nafsi ta zare hawa ta zare a duniya ma ta zare suna suke kawo wani jika ta gaban su a rike shi to shi ne shi wace ba abin da zai kare ku illa ku koma zuwa ga Allah duk taubati ta hanyar tuba wato ma'anan tuba al-khuruj min qawli ni'mati ku fita daga kafircewa niman Allah Allah ya ba ku baki sai ka gode masa da cikin da zikiri da salati da karatun alqur'ani ya ba ku idanuwa kallon alqur'ani ba ku waliyai da salihai ya ba ku kunnuwa karatun alqur'ani da tafsirin sa da zikiri da ainihin kamar waliyai da salihai da annabawa ya ba ku hannaye ku riƙa tarbi da alqur'ani da littattafan bayin Allah ya ba ku kafafuwa ku riƙa zuwa masallaci da zawiya da ziyarar bayin Allah salihai ya ba ku zuciya ku shirya komai a cikin ku sa Allah shi ne ma'anan tuba ba ba ka zauna ka dinga astaghfirullah kamar yadda amma wake zato ba shi kada yake nufi tuba ba at-taubatu al-khuruj min kufri ni'mati ka fita daga kafir ce ni'mar Allah duk wannan abin da Allah ya haka sai ni'ima ne shi ka gode masa da ni'imar ya baka baki ka gode da baki ya baka ido ka gode masa da kan ya baka hanci ka gode masa da hanci ya baka kunne ka gode masa da kunnan ya baka hannu ka gode masa da hannun ya baka zuciya ka gode da zuciyar ya baka kafafuwa ka gode masa da kafafuwan su ne ma'anan ainihin tuba ne walintisaj sannan bayan kun tuba ku riƙa jin wato umarnin Allah waccinas wani istinas sannan kuma ku dinga wato gujewa hane-hanen ubangiji wazuhdi wal wara wazuhdi sannan ku zama masu gudun abin da ba Allah ba su ulama zahir in an ce zuhudu sai su buga wai gudun duniya mutum ya daina sa riga mai kyau ya daina cin abinci ya koma yana cin tsawon kabewa da ganyen bishiya ya dinga matsa ta ko yana sha inda sa silifas sai ja ɗaya yalo yana yawo a gefen kwata yana magana da kyar wai shi ne zuhudu a wannan ba zuhudu ba ne da shi ibrahim radiyallahu anhu ya zo sai wayar da su su bayan har ta kai ma wani ya taba zuwa an zage shi an zage shi a gida ba yadda za a yi sai wani ya rasa me zai ce sai ce akan kallawo Allah mun yadda lamarin ka gaskiya ne amma kuma ba ka koyi da baban sai ce saboda me sai ce baban ka zahiri ne min kudin duniya sai ce walidi kayyata hul wara'u wa an adlakani ilmu kana tsantsayin ya daure shi ya dabbe shi ni kuma ilimi ya kwance ni shine dalilin da ya daga haka saboda rigunan da shehu yake sa in ya je sarakuna yan kauye suke koma lokacin da ya je Dubai sarkin Dubai a kawai ya koma. Ana magana baya jiri ta shirin ke kallo. Ya rude. Haka nan Jamal Abdul Nasir, Jamal Abdul Nasir, da Shehu Radiyallahu anhu ya je Misra, ya je Masar, sai ya zama ya rude a kalmar da kafa Shehu kawai ke kallo. Da saboda haka haka lamarin a Shehu Radiyallahu ta'ala anhu haka yake kuma yana biyin umarnin Allah ne kun man harrama zinatan lahi allati akhraja li ibadihi wa tayyibati min ar-rizq qul hiya lil ladina amanu da ne kan ke zakan wai sufan taka ya ya fiye riga ne da mutum ya zama mugun kazani yana wari kuma wai annabi ke nema yana so sa da Allah kuma inna Allah ta'ala tayyiban la inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban to sai shi yazo ya wayi da kowa ya dawo gida kowa ya sa riga mai kyau ta halal ya sa abinci mai kyau na halal da hau mota mai kyau na halal ta kai ga sarkin shugaban ƙasar senegal ya taɓa karɓan mota shehu akwai mota sai aka aiko shehu sai da shugaban ƙasar su yara Saboda aka kar a yi ƙauyanci abin da ake so dai a ƙaurace haramun sai ko mutum zama mai mugu wadai har mutuncin zama har cikin kan mata zama ta daraja wurin yan duniya. Ba ka ci halal duk abin da kai sana'a kai karatu kai aiki amma kar kai kwayi karka ta tunda an ce ba za a sa riga ne to bari ko ina ma mu haka haka sai zama tariƙa ba ta da tarja a wurin yan duniya kana wa'azi sai kaga dan duniya yana kallon bibi da an nuna ka kike kai ku canza ta waɗannan yaran mu ne na amfanin dan duniya ya ce wa malami wa yaran shi amma idan ba ka mu'amala da su kana daddan da tiri da an nuna ka za a wuce sai ku da ba malam wani bari mutum ya ce dole ya ji wannan shi ne shirin da yasa ake so malamai su dinga fita baya daga yan duniya ba wai dan sun rena su ba a in sun zo su girmama su ana so in wani mutum ya zo ma kashi a girmama shi kuma kar a rika zagin shi ba a gaya mai gaskiya kuma kar a rika zuwa wurin shi dan yan duniya shi umai ne idan kuka shirya za ka zo wurin shi yana iya samun kuka ma yan kodi hatta abin da zai maka ba sai a dauka kuma a nuna wa duniya cewa da abin da ba shi shi yasa ba a an a rika rabatuwa da yawa Allah kiyaye to shi ne shi radiyallahu ta'ala ne yace wala budda ba madara min ar-ruju'i daga koma ila Allah zuwa ga Allah fi tawbati da tuba wal imtisali fi fi idma amara Allah bihi wal ijtinabi fi tarki ma na Allah anhu wa zuhdi fi ma fi wallahi wal war'i fi mu'amalati an-nafs ma'anan zuhdu ku ji abin da ba Allah ba wara'u kuma kai san ainihin a cikin mu'amala da kanka zahirinsu kuma zuhudu ma'anar zuhudu wato kamar dan mutum kusancin zuhudu da wara'u idan mutum ya yadda shi kamar ya yadda dubu ɗaya a ya yadda da ɗari biyar sai ya zo shi ba zuwan da shi ba sai ya koma hanya sai ya koma sai ya ga dubu ɗaya sai ce to ni ɗari biyar nayar to amma yanzu ga dubu ɗaya bai yi misali ko ɗari biyar ya aje da shi dubu ɗaya sai kama gaban shi amma idan mai wara'u ne in ya zo sai ya yi da ɗari biyar tsohuwa ce da ya zo sai ga ɗari biyar sabuwa shi ke kai ni wadda nayar tsohuwa ce wannan ba ta ba ce sai biya kawai da wara'u kenan to shi ne shi ne ke ba makawa ku zama masu zudu ku zama masu wara'u wata allu sannan kuma ku zama masu neman ilimi ilimin kuma kowanne har mutum ya ce wai ilimi sai zai nema kowane ilimi a nema a nemi ilimin zamani a nemi ilimin addini ilimin addinin kuma ba wai ana nufi kawai mutum ya nemi ilimin kaniga ko kuma ilimin shari'a kawai kamar yadda wannan zamani yake idan mutum ilimin ɗariƙa kawai yake da shi kawai da damar da zai dinga magana kan shari'a ba ka ya ci amanin al'umma idan mutum ilimin shari'a yake da shi damar da zai dinga magana akan shi ka zai dinga yin hukuncin da bai san shi ba kai ilimi ne na riyaza sai an yi azumi bacci sai kwanaki sannan an yi zikiri da yawa shi kuma ya iya larabci ne saboda haka abinda su ba su karanta zai ɗauko ne duka fasara ce shi azumi ba bai yi kiyamun laili da yawa ba bai yi bidiyoyin zikiri ba to zai dinga hukunci da abin da larabci ba shi kamar yaro ne wanda bai balaga ba ba shi littafin maganar sauri ya zo ya karanta sai yana karantawa duk wanda ya balaga da ya ji san wannan yaron karantawa yake haka nan masu zauki in mutum yana magana akan tarihi suna so wannan larabci ke ji dan zai zo akwai maganganun sun ya zo kansu akwai yadda ya kamata ya fashe su suka ji ya faɗe su kawai a matsayin ya karanta ne a wani yana jin su a cikin zuciyar shi to shi ya sa shi wuce babu maka a nemi ilimi ilimin kowanne saboda kar a zo a dinga yin abin da shi dace ba shi yana da ilimi dan mutane ba su yi ambanci a wannan zamani dan mutum yana jin larabci ya iya karatu to in ya zauna magana kan dariƙa sai a ce ai shi ma ya kan dariƙa mai zauki ne ƙarya ne Allah wala wa hasha cewa dariƙa ba wasa bane shehu tijanar sallah su da shekara arba'in yana yin sallar asuba da alolai isha sannan sai da cikin sharbin da kake da duk lokacin ja ya yi shi bai ja ba da lokacin ya sai kama juya da kai saboda haka dole ne su ka tuma ka ta ka tarbu kama ya zaka sannan za ka yi magana akan gari ka sai ya zama ka kira Allah Allah ma ya kira ka amma ba haka kawai da kana jin larabci ko kayi karatu su kai haka za ka ci amanan al'umma su kai haka kuma ƙarshe matsala za ta sami Allah ya kiyaye
قال تعالى لولي الأولياء Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa waliyun waliyai sallallahu alaihi wa sallam. Qul rabbi zidni ilman.
shi ne ce abin da ya sa muka ce a nemi ilimi kowane ilimi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam farkon abin da aka fara masa da shi shine ikra shi karatu sannan bayan ya yi karatun Allah ya yi tafi da shi ya yi isra'i da shi ya yi miraji da shi ya nuna masa ayoyinsa ya mai tajalli ya ba shi ilmul awwalina wal akhirina kara masa ya ba shi ilimin farko da karshe ya kara mai ilimin karshe da farko domin ya ce mai wa qurrat zidni ilma wani ilimi za a ƙara mai an ba shi ilimin farko an ba shi ilimin ƙarshe an ƙara mai sannan kuma an ce mai wa ƙurrar da zibin ilma to wanda aka gaya mai aka kai kuma yaya shi ne shi wuce to lalle tun Allah ya gaya ma waliyin waliyai ƙurrar da zibin ilma to kowannen ku ya tuka neman ƙarin ilimi ko da ilimin na wayewa ne ko da ilimin na wayewa ne ya nemo ya fara.
الذي يليق بالمريد shehu ya ce fallazi ya liku bil muridi abin da ya dace da muridi sadiki cikin neman Allah Allah ya ki farkairau kar ya kuskure ya tsaye da tafiyarsa cikin jazaba da suluki almajiri mai gaskiya a cikin neman Allah kar ya tsaya a suluki kawai kar ya tsaya a cikin jazaba kawai kan mutum ya tsaya a cikin suluki kawai ba za a gane ba sai Allah ya halitta shi da kuma su shehunan tariqa masu jan bayi amma idan mutum ya tsaya jazba kwana ɗaya kowa sai ya gane shi za ka ce ganin rigima ya yawa da hayaniya ya yawa a daga bakin mutane kuma wannan wasiƙar na da ana karantawa za ka ji kullum ana karantawa amma mafi yawanci masu karantawan ba su fahimtar me ake nufi da ita saboda sai ɗaya wata karanta shi ma su yi a cikin sulucin ba. Zan ba ba. wanda ke ka zaba ya yi suluki ba zai iya karanta wannan wasiƙar kuma ya bada hakkin ta domin mutum biyu shi yake ba ruwan shi da su ba majzubi kawai kamar yadda mutane ke karanta ba a da saliki da majzubi to waye saliki waye majzubi majzubi wanda ya ba Allah hakkin sa shi ba halitta Allah hakkin su ba saliki wanda ba halittan Allah hakkin su ba Allah hakkin su to da ka ba ruwana da su amma sai a zo da an zo isnaini da yasanin ni wala min kaliki bi shay majzubun lam yasluk wa malikun lam yajzub ka ta akan majzubi a dinga lugudan bala'i shi zalikin ba mutane wannan dan ba ahalin ya karanta ta bane kada ya kara daga yau duk wanda dan ba ahalin ya karanta wannan wasiƙa bane kar ya kara karanta ta daga yau domin mutum biyu ne aka ce sunani laisa minni wala min tariqi bi shay ba wanda zai karanta sai wanda ya zama majdubi saliki yayi jazba sannan yayi suduki yayi fana'i sannan yayi bakai yayi suku sannan yayi sahu sannan ne ya shiga jalala sannan ya afka jamala sannan ne zai iya magana amma wanda ke cikin jamala saba kare magana wanda ke cikin suluki dan za kare magana wanda yake cikin wartsaka to ma wai an taba wartsakiya ba a sha ba ina hawa wuta ba ba kawai kana zaune baka sha gobe ta kai wartsaki an taba haka wallahi sai an yi jazba ake suluki dole saboda jazba shi ke rike imani kamili wanda ba majuri da imani kamili ne jazba shi ke rike imani kamili shi ibrahim ya bade cikin littafin zakashul alba ita kun san ma dalilin zuwa kuma suka ce a ya ce wani hikimatu fi zuhuri hazi da faida rukufin iman fi kurbinna wa kasratul shirqi dalla wal mudilla wa hadhihi al ummatu ummatun marhuma wa ufid ilayhim al ma'arif wal haqa'iq kay yarji'u li asl shirqi al iman kaji dalilin faida to yanzu faida mota gida kudi babbar riga shi ne bai ba shi ne kuma fatari ita ganawa ne ya samu fatari wai ya yi kuɗi eh shi ne ya samu fatari a sanin fatari haduwa da manzo Allah ya kaza shi ake cewa fatari fatari uku ne akwai fatun nuraniyun akwai fatun zulmaniyun akwai a fatun rafaniyun fatun zulmaniyun shi ne kuɗi kai kuɗi kan fatari zulmani fatuhun nurani ka samu ilimi fatuhun rabbani ka san Allah ka san da manzo Allah shine fatuhun rabbani to amma sai ya zama abin ya saba da yake shi radiyallahu anhu shine shi yake annabi ya nuku da muridi abin da ya dace da muridi Allah ya kifa sairahu kare kuskure tafiyarsa a cikin gazaba da suluki
حتى إذا لهك بي har sai idan ya haɗu da ni وأشكل علي حاله kuma idan ya haɗu da ni to sai idan halinsa ya rikice mu saboda tsabar tafiya ni kaina na rikice a kan shi
يرحل إلى شيخ أعلى مني مقاما to daga nan na masa izini ya tafi wurin shehin jefi ne daraja da makami tun akwai haka a kane suna akwai zai ka ka nema wannan maganan da mukaddama ya kifa ba wai mutane suna karanta wannan wurin in ka zo nan wurin in mukaddami ne shi da kai yaki kamar yadda mukaddamai suke kare almajirai suke hana su tafiya zuwa ga Allah kaddini zai aje muridi ba zai iya wasalar da shi ba kullum sai dai bam bam bam bam kai guda fa ba komai kai yau kwana biyu an yi kaza kai kaza kaza kaza ba zai taɓa ƙara shi a cikin Allah ba ba zai ba shi wurin wanda za su ƙara cikin Allah ba shi ne shi wuri take ni a kaina dan muridi ya zo wuri na halin sa ya rike mu saboda tafiya to ya sa na yi masa izini ya je wurin wanda ya bi ne wai dan mukaddaman su je dan almajiri ne himma ne aka ga cewa Allah yake nema kuma abu da yake nema a wurin babu shi mai izini ka ce ka ta lura da himma za ka shiri da shehuwa na tafi wurin shi wallahi har yanzu ba zai daina ganin martaba ba amma idan ka bari ka kure shi in ya gudu to ba banza irin shi kuma duk abin da za ka faɗi cewa ka kore shi ka mai salbu ka mai ardu ka mai wane ne ka kore shi ka zai kore abu uku ce koren mutum a ɗari da kamar da shi ya ne bai san zuciya ba za ta iya koran almajiri sadiki a cikin ɗan tijani yau sai dai kai faɗa da ta haɓa kai kai ciwo to wannan shirin ya faɗi hatta idza la hikashi wa ashkala alayya halahu yarhalu ila shaykhin alamin maqaman to daga nan kaga shi zai fahimci shi Umar al-Hujjar Jalal da aka rubuta gari a wurin saidi Karim al-Futa Jalli da ya haɗu da sai biyu mauludu fa'al sai ya koma wurin shi saboda haka himmar mauludu fa'al da ya haɗu da Muhammad Ligari a Madina sai ya koma wurin mauludu Muhammad Ligari to haka nan shi Balara Fujiga sai na hannun shi Abdullahi Salga ya haɗu da shehu a cikin dila sai ce kai himmar wannan ta fi ta wancan saboda shehu a cikin ba a sauki inda ka san mala'ika in ya zauna ana nan sai shi Ibrahim ya bayyana sai aka shi Ibrahim sai ce kai wallahi na sallama a gare shi kai da kafa yau ko tsani zuwa Rahman ko kishiya gani amma a ƙarshe me yace ni ne Balaraba ibn Haruna je ga na'am ko ma ka ce kanawiyul kaulaki yusiya almajiri ne na shehu atiku mai hikma kai shehu tikalin mulkin ransa ba gajiya gani saboda himmar da suke da shi a gidan shehu a tiku da shehu balarabe je ka da shi abul fat abokan juna ne in ɗaya sai sai ya kama rigar ɗaya sai ya ɗaure da rigarsa ko da sai yana wani ibada bacci ya kama shi ya kwanta in ɗaya ne ke zai ji motsi shi ba sai tashi ba sai ya fi shayar gasu ba a wani kaunin an ce sun taɓa yin shekara guda ba su yi magana ba sai dai umarnin shehu a tiku saboda sharɗe ya sa magana sai ya bi salatul fatih tattara yi haka za ka ga shawar wata ya zama in yana magana ma za ka ɗauka kamar iya maganan bane saboda ba a saba yin maganan bane kuruce sa ba magana ce wuta ne kurucin Allah saboda haka idan mukaddani yana da almajiri almajirin yana da himma ya lura cewa shi ba zai iya tsara shi ba to ya bar almajirin ya yi gaba almajirin sai ya rika zuwa yana ziyara komai za a yi na hikimar zawiya da gida zai zo ya yi amma dai ya tafi saboda ya karu a cikin Allah kar ya zauna haka shi ne dalilin yin wannan maganin ba shi ya faɗi bane dan akwai wani tafi shi misali babu shi kuma mada abu kuma maka wani ta tsaka rijalu asbak ba wani wani tafi shi wa rijalu ba wanda yake gaban sa domin kaliban shi tijani rijalu
wa alamu rahimakumullah
shi ya ce wa alamu ku sani ya ku mukaddamai rahimakumullah Allah ya ji ku
أن كثيرا من المدعين سد الناس عن سبيل الله لعدم الاستقامة shehu cewa alamu ku sani ya ku muqaddamai rahimakumullah Allah ya ji kanku anna kasiran cewa da yawa min almuddai da masu da'awar muqaddamanci cewa su suna da ilimi mutlaki shamili khalidi talidi saddan nasu su ne suke kare mutane an sabili da daga barin saduwa da Allah da ajiyar istikama saboda rashin istikama. wato saboda rashin suluki cikin tabarki madaidaici shine abubuwa guda goma wanda Allah ya bari cikin suratul an'am shine barin har Allah da wani kasawa iyaye da barin guje musu da barin kashe 'ya'ya da rai saboda tsoron talauci shine irin su ciki din nan da barin kantar albasha albasha wanda ta koyi da wanda ta bayyana bibi da barin kashe ran da Allah ya hana koda ta hanyar jiba na asiri wani mutumin da ya kashe wani da sirri kamar wani kamar ya kashe shi ne da makami da wanda ya harbi mutum da wani diga ya mutu da wanda ya dauki wuka ya cika mutum a ciki ya mutu da wanda ya ja wani sirri mutum ya mutu da barin kusan dukiyar marayu da barin tauye ma'auni sannan da yin adalci wurin magana ko da akan maƙiyinka ne in za ka yi magana faɗi gaskiya kawai kar ciyayya ta saka faɗi a ba da ba a yi ba ko haka ba kuma ko aka ka ne magana ta kama kace ni ka ni ka zani domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kulil haqqa walau ala nafsi sannan ta cika alƙawarin Allah sannan ta shiga ta barki madaidaici shi ne hakika wato biyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin kai shirka da dabi'antuwa da dabi'unka zahiran wa batinan yawan salati gare shi a cikin dukkan numfashi fitawa amma istiqamar da shi yake nufi a nan hakika shi fana'i bayan baka'i gazaba bayan suluki shi ne ma'ana wato mukaddamai suna hana muridai saduwa da Allah da bibiyan mutanen Allah saboda rashin kamar su mutum ya yi tarbiyya ya yi jazba ya ke suluki saboda haka abin da gidan ma kawai shi yake yi annasa yake yi baya sallah kuma in wani zai fita har yanzu kana yin wannan hijabu kuma idan ya gone yana biyayya ga Allah zai kai har yanzu kana cikin da bakin hijabi kuma shi saban Allah shine wusuli amma banna shine wusuli saban Allah shine wusuli amma biyayyan Allah shine hijabi ba wani abu ne ya janyo kake ganin irin waɗannan abubuwan rashin istiqama ne ya janyo haka
ومن انتسب إلى الله وصار يسد عن سبيله فقد بارز الله بالمحاربة
umarnin ta saba Allah duk wanda ya danganta kansa da Allah ya ce shi mutum ne mai kira zuwa ga Allah sannan wasara ya zama da sud yana toshewa an sabilillah daga barin saduwa da Allah saboda rashin istiqama yana halatta haramun ya haramta halal yana sauke farlai na alloli akan almajiransa da azumi da sauransu to faqad barazallaha bil ma'arifati hakika ya yi fito na fito da Allah ya ce wa Allah ɗan cikiya ko ko bi za ni faɗa. Tare da cewa yana daga cikin yana daga cikin ma'abota ada a baya.
Wa sara fi hayyiz ahlil inkari.
To wa sara sai ya zama bayan da shi sa'idi ne fi hayyiz ahlil inkarin ashkiyayi. يعني تحيز إلى المنكرين الأشقياء وانضم إليهم ووافقهم بالرأي wato mana da masoyi ne ana tare da shi a dariga da baita da komai amma daga lokacin da ya fara halatta haramu ya koma haramta halal ya koma saucewa almajiransa yin sallah ya koma nuna musu cewa dukkan na da fasadi shine gaskiya shine daidai daga wannan lokaci ya shiga cikin da'irar ma'abota inkari matsiyata wato saboda ya je ya haɗu da su kuma ya yi muwafaka da su a wurin ra'ayi suka ce inkarin dariƙa suke zagin shau tijani radiyallahu ta'ala anhu to shi ma wannan aikin cike bai sani inkari yake shau tijani ya ce ai sallah ya ce ba sai an yi ba shi ibrahim ya ce ai sallah ya ce ba sai an yi ba to wanda ya gane ya kamata su gane daga rannan wannan mukaddalin munafiki ne ba mu asali bane saboda me ya dawo ya shiga cikin zalul shikari ashkiya ya zama munkiri ya dawo a shehu yace ayi shi ya ce karayi da shehu yace a bari ya ce wai ayi daga nan sai ta gano su mazdubai da ake gani wasu abubuwa na faruwa a hannun su ma ba sani ba balle su ce wani sun mazdubi a lokacin da yake jazza bai mallaki kansa ba balle wani shi amma wanda ya ado ya zauna ya ce kuma yana da almajirai sannan ya ce wai abin da yake jazza ne ƙarya ne Allah ya kiyaye al'ashiya waɗanda suke matsiyata li kauni saboda kasancewarsa sababan lizalika ya zama sababi zuwa ga toshe tabarkin Allah ubangiji kuma ya faɗi allazina yasudduna an sabilillahi wa yabuna iwajan wa hum bil akhirati kafirun ko da ka tun mutumin da wato yana karkatar da mutane daga barin tabarkin Allah ya canza ta daga ainihin istiqamata to fa da shirya ya kafircewa ranar alkiyama kuma yana daga cikin wadanda Allah ya fushi
ولا بد لكم من الحضور معنا في كثير من الأوقات لتأخذوا عنا آداب السلوك babu makawa gare ku min al-hukuri daga halartu da kiyan mu tare da ku fi kasirin min al-awqati a cikin mabiyancin lokacin ku ta ku zo anna adaba suluk kamar yadda kuka karshe da dubban suluki da kawu da kai min wuqufi ma al-hissi wal nazar ila al-asali
كما أخذتم حقائق الجذب
kamar yadda kuka karshi haƙiƙoƙi na jazaba shine baye fana'i ba gabarin zahiri wato gabarin ganin dalili kan kun kuna so ku dawo ku karshi warka kamar yadda kuka karshi maye ku dawo ku karshi baka'i kamar yadda kuka karshi fana'i ku dawo ku karshi suluki kamar yadda kuka karshi jazaba kawo ku ganin halitta kamar yadda kuka karki ganin ubangijin halitta shi ne ma'anin suluki saboda ku dawo ku karbi na dubban suluki kamar yadda kuka karki hakki koki na jazaba
ومن فعل ذلك فقد فاز فوزا عظيما duk wanda ya aikata haka abin nan da suka umurce shi faqad faza hakika ya rabauta da yadda Allah fawzan rabu aziman mai girma duniya da lahira domin ubanci ya bari wa man yuti Allah wa rasulahu faqad faza fawzan azima sallallahu alaihi muna gani ya kamata mu haka ta nan saboda lokaci ya riga ya yi a cikin waɗannan halaye dole danganta su zuwa ga ma'abota wato a marifa ko ma'abota usuli a kwata-kwata wanda mutum ya ɗauki wannan hanyar musulunci ma ya bar shi balle dalila balle faida. Duk wanda ya haramta abin da Allah ya halatta kafiri ne wanda ya haramta abin da Allah ya halatta kafiri ne. Zai yiwuwa mutum ya ce abin da aka ce a yi kar a yi ko abin da aka ce kar a yi a yi zai yiwuwa. Allah ya kiyaye. Allah ya ba mu sa'a. Ya Rabbu ya Rabbu ya Rabbu ya Samadu fa kun muji lana ya wahidul ahadu ya barru ya witru ya ainul muradi ajal. يا من لا له شفع كلا ولا ولد فجر وإذا نفرد شربه أبدا يا من لا شفيع له حقا ولا ند أنت الجياس لكل خائف وجل يا رب يا حق يا من لا له ضد فرج لأمة خير الخلق جمهم ولا ينالهم نصب ولا عصد المصطفى المجتبى المختار سيدنا محمد طاهر الأنساب يا أحمد صل وسلم على خير الورى جدنا محمد آل يا صديق
akwai tambaya a kar makalla tambayar ya ce assalamu alaikum Allah ya kara wa malam lafiya tsawon rai mu ringa karuwa da shi malam tambaya na ita ce mutum ne yana son mace sai mahaifiyarsa ita kuma ta ce ba ta son wannan yarinyar to ya halatta ya bijire mata don Allah zan so malam ya yi bayani sosai akan wannan tambaya
idan mahaifiya ta ce ba ta san abu yana da cuta ya bari amma idan ya zamana misali akan wani al'ada ne irin tasu da sun shiga lallata ta a hankali a hankali a hankali a hankali ya yi mai yasa ta wani arhe ya ce gashi wani ta ce a ba ta a na ta kamar yariyar nan mai ayi ce ba na ba ta yi ma aikuwa ta ce ta ba sun tashi abin ba ko ba ma yi mu haka a hankali a hankali sai ki zaɓi abin da ya san kuma tana so sai ya rika bayarwa wata rana kuma can kamar ka sallah ko wani wasu shi to yau shiga da ba kenan idan ta zo ta kai ka kamun ta zo dama ta zo din sai mazan shi da ta ba sai ga yanzu ina fata wa dan Allah ya ga maka na babba dan Allah ki nuna girman karki abin da sai ga to shi kenan to ka ga daga nan a hankali a hankali kana zo za ki ga ka ce an nan dai to amma idan ka ce ka kai karshe duka da kai wa ƴaƴan banza saboda kuma ba wasa bace idan ta ce ka san abu to alam ta kuwa ta sa sahabi ya kasa kalmar shahada sahabi na annabi ba ya kasa kalmar shahada saboda ka ai hankali da uwa yanzu yanzu nan sai ta sa kai kargade ko ka kare ko ka faɗi sai sosai saboda ka ai hankali ai hattara sosai Allah neman ilimi in mutum yana neman ilimi iyayensa suka hana shi ilimi na addini babu laifi yi ne saboda idan ya sami ilimin zai yi ceton su da shi ko kuma mutum yana so ya bi hanyar Allah suka ce ba su yadda ba shi ma ɗin kamar ɗari ga misali mutum zai shiga ɗari ga suka ce ba zai shiga ɗari ga ba ya ce kashi kenan sai ya zai karɓi ɗari ga ba kamar yadda suka ji ana ba da fara cewa wani idan ba sai kuma karka karɓa wannan ba sai ba sai ba idan suka ce ba su yadda ba sai ka cewa ya ka je ka karɓa kan labari ya dawo kullum sai ba mun ce dariƙar nan ai kuna cewa kar a yi sai na bari kenan bayan kwana biyu kawai da magarba ta yi dogon ka kan ina ka je sa baba na je wurin waziban ba na ce kamar abin nan na bari ba na bari na bari insha Allah insha Allah baba na bari bayan kwana biyu in dogon ka sai ina ka je ne ta wallahi baba wurin waziba ne ba na ce kamar abin nan mashi na bari ba har abada na bari ake cewa karka ce sai na yi ko za ka yi kaza kaza a yi ana yin haka shi kenan to ta da shi ma ba shi shi ya ne wani mutum ne wanda kuma ban ka je ya ta shi kawai wallahi saboda ranar aljama baban naka zai ji baki ka je shi ranar zai gane wa aka bi amma a duniya ka shi bane saboda ka bi shi kawai alhamdulillah rabbil alamin